بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا قال لما أبكي لهذا مؤمنا يمشي نلتنين شابي وقوة الربيع الأول a shekara ta 1441 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne sha ɗaya ga watan sha ɗaya a shekara ta 2019 a lissafin miladiya wannan shi ne darasinmu na ɗari cip cip a karatun wannan littafi na fadlul islam wanda muke karanta shi tare da sharhinsa kuma muna babi na hudu babi da yake magana akan fadin Allah madaukaki wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin mun karanta wannan ayar da sharhinta da kuma hadisin da yazo bayan ta hadisin Abu Huraira wanda har yanzu a cikin sharhinsa muke za mu tashi inda ya ce lihada yambaghi kaman haji an yi ukhadha bil islami fi shumulihi fi da'wati mun tsaya dama a kiran da malami mana wani kira mai muhimmanci da cewa al-islam dinnan wajibi ne malamai da ɗaliban ilimi da masu wa'azi su rika kira zuwa gare shi da faɗinsa ma'ana kowane ɓangare nasa kada a yi watsi da shi a mai da hankali akan abin da ya shafi aƙida da imani da tabbatuwar musuluncin na haƙiƙa sannan kuma sauran ɓangarorin kar a yi watsi da su duk abin da Allah ya yi umarni da shi to yana cikin islam duk abin da ya yi hani a kansa to kishiyarsa shine islam shi ɗin abin da aka yi hani yana kishiyantar musulunci don haka wajibi ne masu da'awa su mai da hankali wajen fahimta mai kyau wajen kiransu da gargatsinsu da wa'azinsu to zai ci gaba da wannan bayanin da kiran shi ne ce lihada yan bagi bismillah malam ci gaba yake cewa lihaza don haka yambazi ya kamata kaman haji kamar abin da za a sanya shi a matsayin methodology na da'awa wato hanya ta kiran mutane hanya ta ilmantarwa hanya ta wa'azi an yi ukhadar islam shine a riƙi musuluncin nan fi shumulihi da ɓangarorinsa baki ɗaya shine shumulihi ma'ana a tattaro komai nasa a mai da hankali da shi fi da'awati wajen da'awa li'anna da'awatan nasi ila islam domin ku kiran mutane zuwa ga musulunci ya'ani da'awan nan min almuslimin so ko musulmi ne za a kira su su ci gaba da riko da musulunci wa min ghairi almuslimin ko kuma wanda ba musulmi bane a kira su zuwa ga su shiga musulunci kowanne abu bi hasabil hikmati ana yin sa ne gwargwadon hikima ka duba abin da ake bukata a wuri to sai ka mai da hankali a kansa idan mutum mai wa'azi ne zai fita ƙauyuka zai ilmantar da mutanen da suke musulmi musulmi ne zai ilmantar da su abin da ba su sani ba to ya je musu da abubuwan da suka fi sani suka gamsu da shi kada ya biyo musu da abin da zai sa ko su kore shi ko su hana a saurare shi saboda inda ya ɗauko abin kada ya ɗauke su ya ɗora su a matsayinsa a irin fahimta irin tasa ya zo daga binni ya karanta abubuwa da yawa ya san tafsiri ya san hadisai ya san hadisi da'ifi da hadisi sahihi sai je ta juye musu wannan ilimin su yi tagumi kawai suna kallonsa ba sa fahimta domin in ya tashi ya ce duk abin da ya sani zai gaya wa mutanen ƙauye to hakika zai hasara fahimtarsu amma ya biyo musu ta hankali irin nasu da magana akan abin da suka san shi girmama iyaye taimaka musu son zumunci sai a shigo da waɗannan abubuwa a ƙarƙashin wannan sai ka shimfiɗa abin da za ka faɗa masu yawa sai ka ga ana gyaɗa kai gaskiya ne to sai ka ga duk abin da ka faɗa daga baya duk an karɓe shi amma da kaji kana musu zancen jalsatul istiraha ka zo kana zancen hadisi kaza da ifi wannan bai inganta ba ai kaza da kaza mu ba ma kaza to shikenan ka shiga tsakaninka da fahimtar su wannan kuma duk wajibi ne a ce mai ilmantarwa mai da awadi ya san wannan ba abu ne da sai ya shiga aji an koya masa ba duk da cewa akwai buƙatar haka din akwai buƙatar ya je a yi masa training shi yasa muna buƙatar a riƙa kwasa-kwasai ga masu da'awa tsakani da Allah ba kawai duk abin da kaji malamin binni ya faɗa kai kuma da kaji sai ka tafi sai ka tafi ƙauye ka kwashi wannan ilimin haka za ka juye musu za a yi hasararsu yau ka yi magana daidai hankalinsu insha Allah ta'ala sai ka ga an ci nasara duk abin da suke girmama shi muddin girmama shi bai saba wa Allah ba to ka biyo musu ta girmama wannan abu sai ka fara magana da shi sai ka ga sun saurare ka a sauran abubuwan da ba su sani ba shi mutum in har ka kai shi matsayin ko dai ya so ka ko ya so abin da kake yi za ka ga ya fara shimfiɗa jeho maka tambayoyi to ya amince da kai in dai har aka kai inda zai tambaye ka to me hukuncin kaza to an samu aminci to ka kwantar da hankalinka kar kai gaggawa in ka je sau ɗaya ba su saurara ba a masallacin mutum ɗaya ne kawai ya tsaya saurare ka ci gaba kai haƙuri ba tarin jama'a ne da mai ka ba ka ilmantar da mutum ɗayan nan washe gari ka sake dawa sai ka ga uku sun zo wata ran ka ga bakwai wata ran ka ga goma wata ran sai ana dakatar da mutane don haka lamarin kai ka nufi ubangiji kuma ka bi hanya mai kyau tare da tausayi da tausayi cewa waɗannan mutanen ba su san addinin nan ba in aka bar su suka bar duniyan nan a haka gaskiya ba a taimaka musu ba wannan in musulmi ne in kuma ba musulmi ba ne to babban abin da za ka yi musu tallashi ne mahasinul islam mahasinul islam haka ake kiransu wato abubuwan da musulunci ya yi fice da su wajen kyau bayanin adalci bayanin girmama ɗan adam girmama haƙƙin mace girmama haƙƙin yara girmama haƙƙin maza haka da irin waɗannan maganganu ne yadda musulunci ya damu da zaman lafiya saboda shi an suranta masa ma'anar musuluncin da wani abu daban saɓani da kai ka zo da shi idan baka fahimtar da shi ba haka musuluncin yake ba ga yadda yake a haƙiƙa to sai ya zama duk bayanin da kake yana ɗora shi akan wancan abin da aka gaya masa na stereotyping da aka bashi labarin cewa kuna kaza kuna kaza kuna kaza na jita jita don haka dai abin yana buƙatar hikima duk wanda bai samu hikima ba a da'awarsa to zai hasara kar ka ɗauki da'awa a matsayin kawai ka faɗi gaskiya ko mai ɗacinta ko za a karɓa ko ba a karɓa duk ma rikicin da za a yi wannan ba shi ba ne ai baka fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basira da hikima ba amma ya bi mutane haka Aisha fa matarsa ce matarsa ce sallallahu radiyallahu ta'ala anha matarsa ce amma duk da haka yake ce mata ba dan mutananki mutanen fa ba nata ita kadai ba har da shi yana nufin quraishawa ba su dade da musulunta ba ku duba ku gani wannan fa wanda suka musuluntan ne wanda hadda babanta a ciki da sauran jama'a da sauran sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan cewa ba su dade da musulunta ba laula anna qaumaki hadithu ahdin bi islam ba su dade da musulunta ba wannan fa wanda suka musulunta ina so ku kula da wannan zance musulmai ne sahabbai ne yana tare da su yace ba dan cewa ba su dade da musulunta ba yace lahadamtul ka'bata da na ruguza dakin ka'aba wala banaituhu ala qawaid ibrahim kuma da na sake gina shi akan foundation din annabi ibrahim kun ga wannan alheri ne a mai da ɗakin ka'aba yadda yake a zamanin annabi ibrahim duk wanda ya je ɗakin ka'aba ai zai ga bayan shi ginin ɗakin wanda aka zagaye shi da bakin kyalle ai akwai kuma wani zagaye da ake shiga a yi nafila wanda ake ce ma alhijir alhijir wannan shine sunansa sosai ba hijir isma'il ba ba hijir isma'il ba alhijir to wannan asali hadda shi a cikin ɗakin ka'aba da ɗakin ka'aba faɗinsa ya haɗo har wannan gurin yayin da ruwa ya zo na sha gaya muku wannan kisa wata rana da aka wani ruwa mai ƙarfi ya ruguza ɗakin ka'aba Allahu akbar ɗakin na Allah ne ruwa ya zo rusa shi shikenan sai suka tashi za su gina sabo wannan fa a zamanin jahiliya ne zamanin jahiliya da suka tashi za su gina sai suka sharɗanta wa kansu kowa ya kawo taimako za a gina amma kada wani ya kawo kuɗin sata kuɗin riba kuɗin cin haram da sauransu sai sai wanda yake an same shi ta hanya mai kyau wannan fa mutanen jahiliya ne kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suka tattara taimakon su suka har sai ya zama abin da suka samu bai isa su ɗauko ginin gaba ɗayansa har zuwa wannan faɗin na asalin zamanin annabi ibrahim shi ne suka yanke suka yi iya wannan gurin suka bar wancan saboda iya kuɗin halal ɗin da suka samu ke to shi ne annabi sallallahu yake cewa ba dan cewa ba su daɗe da musulunta ba da na ruguza ɗakin sai in mai da gininsa ya haɗo har wancan wuri sai ya zama yadda yake a zamanin annabi ibrahim an gina shi haka amma tun da ba su daɗe musulunta ba kar su yi min tawaye bari in kyale su shikenan sai kyale su yanzu lamarin ɗakin ka'aba abu ne mai muhimmanci ko ba mai muhimmanci ba to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ya kyale shi har ya rasu bai canza din ba shi yasa daga baya zamanin abdullahi bin zubair da aka canza shi din kuma da aka sake samun wata matsala aka ruguza aka sake mai da shi kan yadda yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine har yanzu haka yake don haka wani abun kana ganin sa barna ce ake yi ko wani abu da ba daidai ba ba lalle ne a ce sai a zamanin kaza a daina in ka samu damar faɗa cewa abu kaza ba daidai bane a daina in an karba shikenan in ba karba ba ka samu ladanka kai da ma ladan kake nema ba so kake ka nuna kai ne mai sawa a yi ba Allah sa mun fahimci wannan so komai da hakuri ake tafiya da shi ba a cewa a to tunda muna nan dan me zamu bar abu kaza yana tafiya kai kokarin ka kuma Allah zai baka lada abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya gansu a miƙe har ya rasu bai gansu a miƙe ba ba dan sun fi karfin sa ba amma saboda yana bin mutanen a hankali dan a karba don haka idan mai da'awa ya rasa wannan abin da ake kira hikima to hakika yayi hasara abubuwa da yawa watadarruj da kuma bi ɗaya bayan ɗaya shine tadarruji gradual wato matakai na kiran mutane a duba abin da suka fi bukata a fara magana a kansa in sun gamsu da shi sai wani abu mun fahimci wannan a hadithin mu'adh ibn jabal shi ma lokacin da annabi sallallahu alaihi hadithin ibn abbas na kissar mu'adh ibn jabal lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi yaman me yace إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاؤوك لذلك سيسمي فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات bayan sun karbi tauhidi to sai ka kira su zuwa ga zakka a sallah sai zakka haka kuma sai a ci gaba da koyar da su musulunci wannan bayan wannan ba dare daya daga mutum ya zo to kaza da kaza kamar mutum ya zo zai musulunta sai ka ce to ga bakinsa nan a dafe ɗazin nan makila ya sha giya daga ya zo ka ce masu to za ka musulunta to fa ba shan giya ba a yin haka sai ka saurara masa ya karbi addini ya ji ya nutsu a zuciyarsa in ya ce zai ci gaba da sha ko ya sharɗanta ma yi shiru kyale shi karka ce masa eh mun halatta ma a'a amma dai ka ce to mu yi wani zancen da ba ka bar shi dai a cikin musulunci ya ci gaba a hankali a hankali zai ji abin da ake yi domin wannan kalmar ta musulunci a lokacin nan ita ce sama da komai a wurinsa ita fi bukata to haka nan shine da ake nufi da at-tadarruj at-tadarruj bi a hankali a hankali wal buda'atu bil ahammi fal muhimmi sannan kuma a fara da abin da yafi muhimmanci sannan kuma sai wanda yake bin sa mai muhimmanci yawwa abin da yafi muhimmanci shi zaka fara da shi shine tauhidi mutum ya shigo cikin fold na musuluncin asali ma ya zama musulmi in ya gama wannan to kuma sai a ci gaba da dora shi akan sauran abubuwa abin da yafi muhimmanci sannan abin da yafi muhimmanci in ka ɗauko rukunan musulunci guda biyar ko a yadda ake ambatan su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana ya nuna wanda yafi muhimmanci da me yake farawa shahadatu Allah ilaha shine tauhidi bayan wannan sai sallah bayan sallah sai zakka ko azumi a bayan zakka yake wajen muhimmanci sai an faɗi zakka duk hadisan da suka zo mafi yawansu sun gabatar da zakka kafin azumi bayan azumi sannan aka faɗi hajji to wannan abubuwan ka bi su a hankali su ma wajen ilmantar da mutum domin kuma dama ai ana farawa da abin da mutum Allah ya hore masa to Allah ya samu dace yace ila akhirih kalmar ila ila akhirih za ku rika jin a wannan littafin ana ambata ko a magana malam haka ya saba magana kamar abin da yake nufi da sauransu da sauransu shine ma'ana ila akhirih abin da yake nufi kenan ma'ana fal muhim ma'ana dai irin wannan matakan da sauransu da sauransu har zuwa ƙarshe lakin yud'a ila al-islam bi shumulihi amma dai a kira mutane zuwa musulunci bi shumulihi da fadin sa kar ka tsuke shi zuwa kira ne zuwa ga wani abu takaitacce banda wani abu fallazi la yahtammu masalan yanzu misali wanda baya himmatuwa bai damu da bid'awatin nasu kiran mutane ila tauhidillahi jalla wa ala bai damu da a kira mutane zuwa ga tauhidi ba wa tahqiqish shahadatayn da tabbatar da la shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine tahqiqal islam bai damu da wannan ba fa innahu lam yahtamma bil islam sahih to wannan mutumin bai damu da musulunci ingantacce gyararren musulunci ba in dai baya son a yi zancen aƙida ya fi son a bar mutane su yi abin da suka ga dama ta gefen aƙida ce kowa abin da ya zaɓa na ra'ayi ba shi a kai ba za a gyara wa mutane ba sai dai a yi wani zancen daban sai ce bal tamma bi islamin ya zunnuhu nafi'an amma za ka ga ya damu da wani musuluncin wanda yake tsammanin shine mai amfani ya zance akan akhlaq ɗabi'a gaskiya rikon amana duk wani abubuwa ne fa masu kyau ba watsar da su za a yi ba amma ya ce zai raba abin ya nuna wani yana da muhimmanci wani kuma ba shi da muhimmanci to ne shine kuskura ka tattaro komai yana da muhimmanci amma sai ka jera su kuma wanne ne fi muhimmanci tauhidi ya fi muhimmanci sai kuma abubuwan ibada sai kuma sauran abin da ya shafi akhlaq da son zaman lafiya da gaskiya da riƙon amana duk wannan suna da muhimmanci amma duka a bayan me suke bayan tauhidi yanzu idan mutum ba shi da tauhidi duk abin da yake na ibada ai ba zai masa fa'ida in mutum yana da tauhidi sai kuma gashi baya sallah ka kira shi zuwa ga gaskiya da riƙon amana sai an fara da sallah tukuna sai ya gyaru ya zama mai san ibadar Allah so sannan kuma sai a yi zancen abin amma karkace ɗayan za a bari kwata-kwata ko wannan za a bari kwata-kwata a'a a haɗa su lokaci guda a yi wannan ya fi muhimmanci sai wannan sai wannan shumushin da ake nufi shine zama ka haɗo komai da komai kar ka ware wani ka bar wani zai dai ƙara faɗakar da mu mu ci gaba sai ce wa rubbama kana ghaira nafi'in kai wani lokacin ma za ka samu cewa wannan abin da yake kira zuwa gare shi ba shi ne mai amfanin ba ya ce minan nasi aiban har yanzu a cikin mutane man ya tasiru fi da awatihi alal aqidati faqat a cikin mutane kuma zaka samu wani wanda shi kuma ba zai kira ga komai ba sai aqida shi kuma duna an yad'u an-nasa fi ma yuslihuhum fil ibadati ba tare da ya kira mutane ya ilmantar da su wani abu na gyara ibada ba ba ruwansa da sallah da azumi da ba ruwansa da karanta wasu abubuwa ko fiqihu ba ruwansa da shi ba zai kawai yace shi kullun aqidar kawai ba tare da waɗancan su ma ana ilmantar da su ba wa ma yuslihuhum fil amal da kuma abin da zai gyara mutane wajen ayyuka wa ma yu'adduna bihi huquqal ibadi da abin da za su bayar na haƙoƙin mutane su ba da haƙƙin Allah a tauhidi da ibada su ba da haƙƙin mutane wajen mu'amala da gaskiya da riƙon amana wa hadha aidan fihi naqsun shi ma wannan akwai tawaya a cikin sa ku duba ku gani tare da cewa aqidar ta fi muhimmanci to amma ba kuma cewa zai shi ba zai kira zuwa mutane zuwa ga komai gaskiya da riƙon amana da zancen auren duk ba zai ba kawai sai zancen aqida to shi ma wannan matsala ce la'alla ka iya cewa in a babban gari ake akwai wasu malaman suna kira zuwa ga wasu abubuwan ka iya cewa in ya dade yana kira zuwa ga wannan shi yafi mai da hankali a kansa wannan ba laifi amma ka ɗauka a gari yake da kowa shi kaɗai aka sa a gaba shine mai koyar da komai to kuma sai ya zo ya watsi da koyar da tsarki da sallah baya koya mutane sai iya aƙida to ne shi ma ba daidai bane ya koyar da aƙidar ta samu gwargwadon hali a lokaci guda kuma ana koya mutane tsarki da alwala da sallah da sauransu ai an fahimci abu insha Allah wato dai wannan gutsitsirewar ayi a bude takhassusat a cikin abin da shafi da'awa shine yake magana cewa kar ai haka sai idan akwai bukatarsa in ko mutum yana yi ne a babin iya abin da ya iya kenan to ne shi ma kuma adalci yayi wa kansa in ya san bai iya fiqihun ba to kar ya shiga fiqihun domin ya shiga ba mutane fatawa abin da ba daidai ba to kuma gwanda bai fara ba hakanan in bai iya harkar aqidar bai shiga ciki shi ya tabbadan ba da ma shi ma ya faɗi abin da ba daidai ba ko hukunci akan mutane to shi ma gara kada ya fara duk abin da zai koyar dama ya tabbatar da ya iya shi a gun malami ya koye shi ba da kama sannan ce fa haqiqatul islami don haka dai haƙiƙanin musulunci وهو ما فسره الإمام في الباب الذي قبله شيني أبندا ما لن يفسر باب كي قبان ونم باب تفسير الإسلام يشي هو الذي يجب أن يتخذ منهج منهاجا للدعوة مسلمين حقيقة شيء كما تأدوك أمتين وتحنير أسلوبي منهجة دزعالي دزبي نا دعوة وهو الإسلام الذي يشمل جميع ما أمر الله جل وعلا به أمر إيجابه شيني مسلم شندا يقول شدكا أبن الله يبادى أمرني لشي أمرني واجب شي ما أنا أفعل دا كويا متاني أبن الله أمرني لشي أمرني واجب شي أو نهى عنه جل وعلا كوكما أبن الله يهني أكنسا أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ko kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani a kansa nahya tahrimin hani na haramci shi ma sai a fara gaya wa mutane thumma sannan daga baya ya ci ba da zalikal mustahabbat sai a fara da mustahabbi mustahabbai na farkon abin da kake koyawa mutum shine farilla sannan kuma daga baya sai a gaya masa mustahabbi wa ghairiha min babi tabai da kuma sauran abubuwa suna bin waɗannan din a fara wannan sannan wannan kun dai fahimci abin da ke so yi mana bayani anan shine abin da ya faɗa a baya cewa a yi tadarruji yawwa abi a hankali a hankali a fara abin da ya fi muhimmanci sai kuma next wani mai bin sa a wajen wato shi ma muhimmanci wa hadha yu'akkidu laka wannan yana karfafa maka annahu yajibu an yufhama cewa wajibi ne a fahimci kaifa tuhaqqaqu ad-da'watu fi hayatin nas wannan wajibi ne wannan wajibi ne wannan wajibi ne a koyi a san a je makaranta a karanci yadda ake yin da'awa yadda za ka yi da'awa lalle ka je ka koya za ka ga wasu sun damu da harkar da'awa suna son fita su ilmantar da mutane sun je sun yi kwasa-kwasai sun koya tare da cewa ba su gini sosai a karatu ba sai ka gansu wajen mu'amala da mutane a wajen da'awa sun fi wanda ya karatun da bai koyi yadda ake da'awa ba ko za ga wani yayi karatun amma bai koyi yadda ake da'awa ba sai kaga wani shi kuma bai karatun da yawa ba amma ya koyi yadda ake yin da'awa to sai kaga ya fi amfanarwa ta ɓangaren mu'amala ba ta ɓangaren ilimin ba idan wannan zai amfani da basirarsa da Allah ya bashi ta iya mu'amala da mutane ya kuma zama yana tare da wannan mai ilimin wajen neman fatawa a gunsa dangane da ɓangaren shari'a yadda zai yi to sai a samu kamala ko haka ake so kuma dama a samu kamala kar ya zama komai kai ne shakundum ka iya shi akwai abin da baka da shi zaka dan uwanka yana da shi ya kammala ka kai ma sai ka kammala shi da wani bangaren da shi ya samu na kaso a cikinsa don haka dai a buɗaɗa hange a riƙi musulunci da faɗinsa sai ce wa sanin shi mene wa kaifa yad'ul mar'u ila Allah jalla wa ala yaya mutum zai kira zuwa ga Allah wa an takuna da'watuhu ala wafqi al-islam sahih yadda kuma da'awarsa za ta zama ta dace shine ala wafqi ta dace da al-islam sahih idza kana huwa in ya zama shi sayad'u ila al-islam al-kamil al-shamil zai kira ne zuwa ga musulunci gaba ɗayansa fa innahu huwa fi nafsihi to kuma shi din a ƙashin kansa yajibu an yakuna multaziman bil islam to an shigo wani gun kuma idan mutum zai kira zuwa ga musulunci to lalle wajibi ne a kansa shi ma ya zama na ya zama ya lazimci musuluncin yadda ya kamata ma'ana kada ya zama mutumin da bakinsa daban aikinsa daban ya yi ƙoƙari kada ya zama ya cuci addinin musulunci ta hanyar wasu su iya barin musuluncin ma saboda aikinsa gashi yana kira a yi kaza a yi kaza amma shi a aikace bayan aikata haka wannan ba daidai ba ne musamman yana zaune da jahilai wanda ba su san su bambance wannan ai malami shi ma ɗan adam ne zai iya faɗawa cikin kuskure ba misali wani bai sani ba wani abin da ya ɗauki malami kawai daga mala'ika sai shi kawai baya son ya ga wani kuskure daga an ce malam wane kaza to shikenan kuma sai ce to ya malaman kuma haka sai ya rasa abin koyi don ana son lalle a cikin mutane a samar da abin koyi in al'umma ba su da abin koyi to sai kai ga matsayin wasu su rika tsammanin ashe musuluncin ma ba za a iya yin sa aikace ba tunda mai karantarwar ma gashi ya kasa yin yadda ya kamata za ka yana da hatsari sosai kana magana akan gaskiya kai gaskiya kana magana akan riƙon amana ka riƙe amana amma ba a ganka dumu-dumu cikin kana faɗa akan abubuwa can wani ba daidai yake ba wani ba daidai yake ba aqidarsa kaza da kaza sannan ai maka mu'amala ta kasuwanci ta aiki yau da kullum da wasu mu'amaloli sai a ganka babu ai alƙawari babu cikawa kai magana kai ƙarya to sai mutane sai kai wannan abun ya yake ne to akwai buƙatar lalle mai da'awa ya zama yana iltizami gwargwadon hali babu ma'asumi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutane har yanzu su daina kwakwale kwakwalen neman laifin malami in duk wanda aka kwakwala fa za a samu ko ba haka bane to in in aka ce za a zauna haka lalle ya zama dai yana da mutuncin da zai ce abu kaza daidai ne kuma a bi shi akan haka in ya zub da mutuncinsa ya rasa mutunci a cikin al'umma to za a rasa abun koyi to amma kuma abi da girmamawa ba tare da kwakwale-kwakwalen da kuma neman laifuffukansa da yaɗa wasu maganganu a kansa waɗanda ma wasu ba su tabbata ba na yi magana akan wannan ba daɗe ba ko irin wannan yadda wasu za ga suna murna su yaɗa malam wane ya yi kaza malam wane ya yi kaza a yi ta yaɗa irin waɗannan abu wannan ba daɗe ba ne babu ɗan adam a duniya da yake so a yaɗa laifinsa kowa yana son rufin asiri yawwa kuma tuntuɓe babu wanda ya wuce shi musamman a zamani irin namun nan zamaninmu zamani ne na fitina wanda duk ya tsallake fitintunin nan wallahi ba karamin namiji ba ne zamanin baya zuhudin yana da sauƙi ma shi kansa yanzu zuhudin ma wahala ne da shi haka ne ko ba haka ba ne don haka a daina cin dunduniyar malaman wajen cewa lallai sai an ga sun yi rayuwa irin ta sayi na umar ai babu wanda ya sai wannan abin a zamanin yanzu ko ka ɗauko wasu daga cikin can baya salaf ka ce mu malami bai zama iri kaza ba to shi kenan babu shi ma kar ya zama haka gwargwadon abin da za a iya ɗin nisantar abubuwan da suke muharramat zahira abubuwan haramun na bayyane in aka samu mutum shi yasa malamai suka ce abin da ake nufi da adali shine wanda yake nisantar laifuffuka a bayyane ko akwai wani abu a ɓoye to in dai a bayyane baya bayyana fasikanci to ana ɗaukar sa'adalin da za a karɓi shaidar sa'adalin da zai zama liman da makamantan waɗannan ba cewa ake ko a batsi ne sai ya zama baya to ai kuma ya zama ma'asumi ko ba haka bane an fahimci abin kullum so ake dai ayi adalci ba kare malamai nake ba amma ina faɗar mu ma mu zama adalci wajen kallon su yadda ba za mu zo mu rasa abin koyi din kuma mu ɗauka gaba ɗaya babu wani wanda za a iya kallo da alheri akwai alheri a zukatan mutane akwai alheri a ayyukan mutane akwai alheri a ilmantarwar mutane to mu yi haƙuri da juna kuma kowa ya adalci to insha Allah sai a daidaita amma lalle yana da muhimmanci malami musamman wanda ke tsakanin jahilai ya kiyaye me zai ce me zai aikata a tsakanin mutane in ba haka ba jahili ya fi kallon aikinka sama da ilimin ka da ma shi ba sanin ilimin yi ba aikinka yake kallo ka tafi daidai kana daidai ka kauce shikenan sai aje ka ba ruwansa Allah ya kyauta zaka dai yana da kyau kanmu muke wa wannan wa'azi Allah ya ba mu daidaito yace fa innahu huwa fi nafsihi yajibu an yakuna multaziman bil islam wa tahqiq ma yajibu alayhi min ad-dukhul fil islam da kuma tabbatar da abin da ya wajaba a kansa na shiga musulunci kaco kam ya shiga gaba ɗaya musulunci fa'iza kana ya du'u in kuwa yana da'awa yana wa'azi alhali wal musulmuna la yaslamuna min lisanihi wa yadihi alhali musulmi ba su kuɓuta gashi yana wa'azi yana ilmantarwa amma bai daina cutar musulmi da harshensa ko da hannunsa ba ai mun karanta a baya me ake nufi da al-islam ko wane ne musulmi musulmin hakika man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi to wajibi ya zama malami mai da'awa yana da'awa yana ilmantarwa ya zama shine yake ta haƙiƙin islam din sosai an ya kunal muslimuna salimina min lisanihi wa yadihi ya zama musulmi sun kubuta daga wato harshensa da kuma hannunsa fa inna hadha lam ya'ti bima yuhibbuhu Allah jalla wa ala wa yardahu fi amri ad-da'wati in mutum ya zama haka yana da'awa amma bai daina cutar mutane ba to hakika bai zo da abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi ba a lamarin da'awa au ai annabi na dai ku au idza kana yad'u ila shay'in ko kuma ya zama yana kira zuwa ga wani abu min al-islam na musulunci wa yaqulu yana cewa ash-shay'u al-akhar ghairu muhim ya rika cewa ɗaya abun ba shi da muhimmanci to kare ya zama haka kana kira zuwa ga aqida da gyara aqida da tauhidi to a lokaci kuma ka yadda da cewa wa'azin da ya shafi ilmantar da mutane su gaskiya su kula da iyalansu su yi adalci a wuri kaza da kasuwanci mai kyau to shi ma fa mai muhimmanci ne don duk yana cikin mai al-islam ai da in dai kun saurari wannan za ku fahimci abinda malami yake so shine kar a bar wani bangare na islam din a ce ba shi da muhimmanci yawwa ai abin nan wato shumuli kallazina yaqulun kamar masu cewa inna da'wata ila al-aqidati wat-tauhid masu cewa ai kira zuwa ga aqida da tauhidi wa tafhimi zalika nasa da fahimtar da mutane haka hadha ghairu muhim wannan bashi da muhimmanci masu faɗin wannan ba daidai bane wa bayanin tauhidi wa shirki da bayani akan meye tauhidi meye shirka wa ma yudaddu haqiqatal islam da kuma abin da yake kishiyantar haƙiƙanin musulunci su rika cewa anna hadha laysa bi muhimmin wannan ai ba shi da wani muhimmanci wannan zai raba kan mutane zai raba kawai mu hada kai sai an kamar yadda zaka ga masu da'awoyi irin yan ikhwanul muslimun da'awarsu sai an hada kai a shiga siyasa sai a kafa gwamnati sannan sai a zo a fara kiran mutane zuwa ga tauhidi to ba za a samu ba in dai sai an yi wannan dan haɗin kan ba zai samu ba in aqidar ba ta tsaya daidai ba saboda kowa sai ka ga an haɗo da duk masu aƙidu kowane iri a ce a zo a tafi tare da bambanci a tsakanin kira na zaman lafiya da kuma abin da ya shafi tafiya ta da'awa musamman wanda za a ce ko a kafa gwamnati a shiga siyasa da makamancin wannan yau Allah kiyaye كالذين يقولون إن الدعوة إلى التو... إلى العقيدة والتوحيد وتفهيم ذلك الناس هذا غير مهم وبيان التوحيد والشرك وما يضاد حقيقة الإسلام أن هذا ليس بمهم المهم كذا وكذا سشيء أبو مهم من شيء أفعل كذا كذا كذا إيش هؤلاء أيضا لم يرعوا الأمانة وأن سوما ما تدع أور تو بس كي أي أمانة الله بس كي أي أمانة الله ميسا يفعل هكذا وتأمانة تسمى كوت أمانة yace amana shahadatu an la ilaha illallah duk abin da zaka yi in kana mu'amala da wanda bai yarda da la ilaha illallah ba kana da matsala akwai abubuwan da zai zobe maka ko kun shirya da shi zai bata yanzu annabawa da manzanni da suka zo me suka fara magana a kansa islam magana tauhidi annabi shu'aibu a zamaninsa abin da ya fi ya haɗuwa tsakanin mutane barna a kasuwanci barna a kasuwanci amma kafin ya musu magana akan wannan sai da yace ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghairu ko ba haka ba sannan sai ya zancen wa auful kayla fa auful kayla wal mizan haka sai da aka yi zancen tauhidin sannan aka ce a cika ma'auni annabi lut ya samu mutanensa su ma suna waɗannan abubuwa miyagu na zai ke wa maza kafin yayi wannan zancen abun haramun din sai da ya faɗa ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghairu sannan yi magana akan ku ne mutanen da suke zuwa da laifuffuka kaza da kaza da kaza haka duk annabawan in sun zo sai sun fara da wannan kafin su yi wancan don haka kada ka saurari wanda zai ce maka magana tauhidin nan ba ta da muhimmanci ai duk mun sani qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shikenan an gama ba shi ne kawai tauhidi ba shi bane sannan yace a ina ne yawwa lam yar'u al-amanata ba su kiyaye amana ba walam ya bil islam ba su zo da musulunci ba allazi amara Allah jalla wa ala bihi wanda Allah ya umarni da shi kazalika hakanan kuma man atalin nasi bid da'wati lizuhudiyat wanda zai zo wa mutane da da'awar zuhudu da gudun duniya kamar yan tabligh hasan yan tabligh kun san su ko za su zo daga Pakistan daga ina ne su zo su karɓi masallatan ku su zauna su ba sa annahyu anil munkar sai su ganka kana tabarna sai su kyale wasu dai al'amru bil ma'ruf kawai za su kaga wannan ba daidai bane abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine me a hada al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar a lokaci guda amma a yi shi da hikima to da gudun duniya kuma sun mai da hankali kan wannan harkar ta gudun duniya sama da komai daga ka ce a yi zancen aƙida tauhidi sai su ce to ai za ka raba kan mutane na taɓa ba ku labarin wasu irinsu da suka zo suka zo min suka same ni wata rana a gida su uku ana taɓa ba ku labarin ko suka zo daga pakistan su uku suka same ni a gida a ran juma'a ana shirin a fito hudu ba da suka zo suka samu muka fara tattaunawa ɗaya daga cikinsu yana ɗan jin larabci kaɗan bai iya ba ɗaya daga cikinsu yana jin turanci ɗaya kuma banda urdun bai iya ba bai iya turanci ba bai iya larabci ba urdu yake suka zo suka yi ta zancen ayi za ka zo sun zo ne suna gayyatar mu bi su za a fita nace ina za a je tunda a lokacin ina waye lokacin nan tuntuni ne ya kai shekara ashirin da wani abu sai na ce kai ba ashirin da wani abu 1990 shekara nawa kenan 1990 ne daidai yau sai na ce to kai na ce wannan bawan na ce kai yanzu mai larabcin nan za mu iya magana da kai mai turanci kai ma za mu iya magana da kai amma don Allah wannan shi me yasa ya baro garin su me ya zo yi a Najeriya inda ba wanda ya iya urdu duk Najeriya ba wanda ya iya urdu sai wanda ya zo daga can ƙasarsu sai ce ai nace yanzu da ya zauna a gida ya taimaka wa mahaifiyarsa ya ɗebo mata ruwa ya kawo mata ta sha wallahi ya fi wannan yawon da ya don haka a duba abin da ya fi muhimmanci ai da suka je inda na dosa da suka fito ko masallacin juma'a ma ba zai ba sai suka kama hanya suka ci a daina ba waɗannan wasu abubuwa muhimmanci kuma dama suna da wasu aƙidun na bidiyo'i tare da su ya kamata a kiyaye amma sai ka ga yanzu a masallatanmu masallatan sunna an zo an sauke su har ana taimakawa ana waɗannan ba mutanen sunna bane za ku taimaka musu yalis ba ku da wuri ba wurin da sai sun yi wannan abin masu tallan bid'a ne kuma bai kamata a ce an ba su kofar yaɗa wa mutane irin waɗannan abubuwan malamin su Sheikh Ilyas Muhammad Ilyas da ka san yadda ake ɗaukar shehune-shehune a nan ana girmama su ana ƙaddasa su sun wuce an wuce iyaka haƙi su haka suke haka su ma sufaye ne ba wasu abu bane za su zo da tabligi nisab da wani littafin da tarihin sahabbai da dan turare ana dan shafa muku a hannu shi kenan sai a nuna sai ka gansu wai wani sai ya ce maka ai in naga mutane sai tuno rayuwar sahabbai ka ina ka ga sahabban ka ɗauka haka suke sahabbai ba haka suke ba sahabbai ba haka suke ba sahabbai suna tsaye akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna ilmantarwa suna amr bil ma'ruf suna annahyu anil munkar kuma suna mai da hankali kan farillai suna nisantar bidi'o'i duk karantarwar annabi ita ce aikin su amma waɗannan ba sa son kai musu zancen sunna sai ka ji ransu ya ɓaci Allah ya kyauta haka a rika bincike da Allah ba duk bakon da ya zo maka da gemu sai ka ɗauka a kenan ya san abin da yake yau to shine az-zuhudiyat an ce zuhudiyat harkokin zuhudu zuhudu gudun duniya wani sai ya ɗauka gudun duniyar shine komai kamar kuma zai da zaka ga har yanzu a cikin samari sai a ɗauka idan malami bai kai wani matsayi na zuhudu ba wani ma ko riga ya canza sai a ce su malam an shanta ke an shiga duniya ko ya shiga ya ci abinci wanda aljihunsa zai iya affording zai iya saya sai a ga cewa dan me zai yi an fi so malami wasu zai a ganci cikin wahala da datti da annakiya da azabar rayuwa wannan kun ga duk menene duk rashin adalci adalci shine a haɗa duka babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsafta da sa turare Imam Maliku kun san Imam Maliku a zamanin sa ba wanda ya kai shi kwalliya da ado musamman in zai karantar da hadisi sai ya kintsa yayi wanka yayi alwala ya tsaftace kayansa mafi kyau su zai sa yace ba zai bai kamata ya zo ya ce haddathana wani haddatha qala rasulullah kuma a cikin datti ba yace shi bai da wannan ba don haka ashe ba ba dattin da cin wahala shine malinta ba a'a aikin da ya dace kai gaskiya kai rikon amana ka faɗi abin da yake shine daidai wannan shine malinta ba waɗancan abubuwa ba to wa tarki haqiqatil islam da kuma barin haƙiƙanin wato musulunci wa awamiril islamil azima da kuma umarnin musulunci mafi girma ko masu girma wal amru wan nahyi da kuma umarni da hani komai a dauke shi da muhimmanci wal ilmu shi ma ilimi a dauke shi da muhimmanci shi na manta dazu yan tabligi ba abin da suka tsana irin su yi karatu ba sa son karatu su dai a tashi a ce dai ayi gaskiya a tashi amma su dauko littafi banda tabligi ne sabin nan ba komai da suke karantawa duk inda za su shi kaɗai za su ɗauka amma ka ɗauko ka ce arba'unan nawawiya malam karanta mana sai ka ga ba za su iya ba Allah kyauta ba ina nufin gaba ɗayan su haka suke a cikin su akwai waɗanda sun iya karatun la'alla sha'awar waɗannan abubuwan ne suka sa suka bi su amma dai hakika manhajin shi kansa makarantar tafiyar ba ta damu da karatu ba ba sa son a yi zurfafa karatu wai ana yawan saɓani in ana karatu ana yawan saɓani Allah kyauta wa da'watu ila tauhidi da kira zuwa ga tauhidi wal aqida da kuma aqida kadhalika hadha mufarritu mai irin wannan tunanin to shi ma mai sakaci ne yace iya kaza zai kalla yayi watsi da waɗancan abubuwan duka wannan sakaci ne ba daidai bane fal wajibu idan don haka abin da yake wajibi alal jami'i akan dukkan musulmi baki daya da mai da'awa da wanda ma baya da'awa an yattakhidhul islam al kamil su dauki musulunci wato da faɗinsa cikakken musulunci a kowanne fili kama amara Allah jalla wa ala bi kamar da Allah ya bada ya yi umarni da shi wa kama jaa fil kitabi was sunnati kuma kamar da yazo a Qur'ani da hadisi an yattakhidhuhu manhajan lahu ya zama wannan shine manhajin su manhaji shine hanyar rayuwa hanyar kira hanyar musulunci gaba ɗayan musuluncin ka ɗauka da karatun da ilimin a ilimin kuma ɓangaren tauhidin ɓangaren fiƙihu a yi karatun fiƙihun a karanta ahalarin risala da iziya duka a san waɗannan abubuwa kuma a karanta riyadu salihina a san mu'amala a san gaskiya a san yadda za a yi mu'amala da mutane duk waɗannan abubuwan a haɗo su duk su ne musulunci karka ce kaza ba za mu ba kaza ba za mu ba an fahimci abin amma wajen jerantawa to sai a fara mai muhimmanci sannan kuma mai bin sa kamar da muka baya yace wa fi ma ara ni cikin abin da nake gani in ji malam salih al sheikh wayar alkasiru kuma da yawa ma suke gani fil waqi'i a waqi'in rayuwa wato yadda abubuwa suke aukuwa a haƙiƙanin rayuwa anna cewa min asbabi wuqu'il khilaf al daga cikin sabubban sabani aukuwar sabani a yau tsakanin mutane musulmi da masu da'awa masu wa'azi bainan nasu fi da'awati tsakanin mutane a wajen da'awa wa bainal ladzina yad'u ko yud'auna da waɗanda ko kuma yad'una da waɗanda suke kira su masu wa'azin sawa'un min al afradi aw ghairihi masu wa'azin individually ko kuma a cikin kungiyoyi na da'awa misali babban sababin da yasa ake sabani anna sababa huwa fi fahmi al islam sababin shine wajen fahimtar musuluncin shi kansa wani ya fahimci abin haka in a very narrow mahanga haka a tsuke ya kalli abin in ba wannan kai ba to ba kai musulunci ba to wannan ba haka bane ba shi bane sai an buɗaɗa komai da musulunci ya zo da shi to yana cikin musulunci in wani zai yi da'awa karka tilasta shi sai ya zama ƙarƙashin wata tuta ko wata ƙungiya in bai haka ba ya zama ba daidai ba wannan shi ma mahanga ce ba daidai take ba an tsuke musulunci bayan ko musulunci yana da faɗinsa wani yana wa'azi ya je gari gari ya je wani kuma yana zaune a wuri wuri wuri ɗaya misali yana ilmantarwa wani kuma kula da marayu ita ce da awa a gurinsa wani kuma harkar ƙauyukan maguzawa ita ce wa'azi a gurinsa wani kuma ya ilmantar da jahilai a cikin gari wani adult education makarantar dare ya buɗe ya kira mutane ya ɗora su akan hanya wani kuma ya tattara taimako ya gyara wa mutane masallatai a gina rijiya kun ga duk hanyoyi ne na taimakon mutane to kar ka zo ka ce mai yin wancan ba daidai yake ba mai yin wancan ba daidai yake ba saboda ni ba akai nake ba a'a dukkanin su musulunci su muddin dai akan fahimtar qur'ani da sunna suke aikin su an fahimci abin nan da wannan fahimci musulunci da wannan fadin shine wato adalci to sababin sabani tsakanin malamai masu wa'azi shine wannan wani ya zauna in ba kaza akai ba to gaba ɗaya ba ai ba mu duk wanda ba zai kaza ba ba za mu yarda da shi ba wannan tsukakkiyar fahimta ce kuma rashin adalci ne musulunci ya fi ƙarfin wannan abu fahimtar kai kai kaɗai ba za ta zama ita ce musulunci ba a sai ce anna sababa huwa fi fahimil islam wa fi tariqati da'wati wajen hanyar da'awar anan ake sabani wani abin da ya fahimta da'awa kawai shine gaya wa mutane magana duk zafinta in sun ɗauka ba su ɗauka ba shikenan kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir sai ka wannan hadisi sai ce to dama ga annabi ya ce kaza ka tsaya gaban shugaba ka kakkaya masa ka kace kace da shi in kana irin wannan sai a ce wannan shine malamin Allah haka zaka ji wasu na faɗi in ba wannan uslubin yake ba sai wannan ba malami bane wani kuma ta wani akasin haka aikinsa shine mudahana shine duk abin da ake yi ba daidai ba ya ta gyara shi ya ta gyara shi ya ta bada fatoyi da kowa ma zai abin da ya ga dama da shugabannin da ba shugabannin ba a raɗe a raɗe musuluncin a ta sare shi a ta sare shi sai ya zama ba komai wani shi ma ba daidai bane da buɗe kofar komai a halatta wa mutane duk ba daidai bane ka tsaya kan musulunci haƙiƙa da faɗinsa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to sannan yace lakin law akhadha jami'u da a ce dukkaninsu malamai za su yi riko bil islami kullihi wannan gefen karatun namu yau ya kamata a ce a fito da shi a ware shi ɗaliban ilimi masu da'awa daga karatunmu na makon da ya gabata zuwa ne ya fidda shi daga wani littafin ya rubuce shi a wani wuri ya riƙa bitarsa yayi aiki da shi gwargwadon hali duk magana da kun ga fassara nake yan misalai kawai nake kawo amma malam shi yake zancen gaba ɗaya shi yake kawo yau sai ce lau akhadha aljami'u da dukkaninsu malaman za su yi riko bil islami kullihi da musulunci baki ɗayansa ta ɓangarorin da'awa da yawa yanzu ku duba kwanan nan zancen da ake ta yi wasu sun koma kiristanci saboda damuwar da kiristoci suke shigowa ƙauyukanmu da sauransu mutane hankalinsu ya tashi ana ta kiran cewa a koma ƙauyuka man a riƙa ilmantarwa wannan kuma gaskiya ne in wasu suka ware suna fita waɗannan ƙauyukan suna ilmantarwa ya kamata a ƙarfafe su barin waɗancan mutanen ga su maƙotanmu ne yarenmu ɗaya da su fahim al'adunmu iri ɗaya tare muka san junanmu in suka koma wannan addinin da kullum ake dasa mutane adawa a coci a kansa to ba za mu zauna lafiya ba maslahar mu ne shugabanninmu masu rika taimakawa ana fita irin wannan da'awar ku duba shekarun baya da aka yi ta wannan da'awar yanzu waɗanda suka rage mana musamman dai mu nan a eriyar mu ƴan kaɗan ne da in ka je a birnin kudu lokal gamman kawai ƙauyuka Allah ya yawa da su waɗanda warjawa ne ko maguzawa da basu musulunta amma yanzu ba ko ɗaya sai dai ka ji mutum ɗaya nan mutum amma babu gari yanzu gari guda ɗaya da za a ce saura ga gari gaba ɗaya sunansa na maguzawa babu shi sai dai a ce akwai mutum ɗaya akwai mutum biyu akwai mutum uku akwai wannan duka kuma wannan saboda an yi irin wancan aikin ne wanda muna roƙon Allah madauki ya saka mai martaba sarki akan irin wannan dagewa da aka yi waɗancan ayyuka kuma muna fata a dawo da irinsa wasu wuraren da ba a yi irin wannan ba a je a shiga yanzu in ka tsallake nan ka fita dajin ningi ka kai warji local government a Bauchi kai miya har ka je can duk irin waɗannan har yanzu suna nan da yawa kuma ana shiga cikin su ana ba su kiristanci kuma su zo su zama alaƙaƙai ana shiga kiristancin nan sai kaga wata adawa sabuwa ta tashi gwanda warjancinsu wanda suke da misali in bangaren adawan ne ta bangaren adawan nake nufi zaman su haka babu kiristancin ya fi sauki wajen zaman lafiya wanda kuma wannan din yana ba mu damar in an rika shiga din insha Allah da yan kyaututtuka kaya fa nan kayan sawa nan da zamu tattara a masallaci wanda kuka gama amfani da shi kowa ya tara a shiga irin wannan ƙauyukan ababba yaransu da sauransu wala sai ka ga mutane da yawa sun musulunta mu dan bude wata kofa da Allah da za a bude wani shafin wannan da'awar ita ma a shiga kanta zai yi mana amfani insha Allah ta'ala Allah ya taimaka to an nuna lokaci ko mu gama wannan fakara din to sai sai fa innahum hina idin sayaltaquna ala kalimatin sawa' ya ce wallahi in suka riko da musulunci baki ɗayansa ta kowane fanni kada wannan ya koma wannan gefen ya ce mu in ba irin wannan yadda muke yi in ba shi ka shigo muka yi da kai ba ba mu yadda da kai ba wannan ma ya koma in ba iri kaza ba muddin dai akan sunna ake kuma aka yi riko da kowanne aka yadda musulunci ne to za a ga cewa sayaltaquna ala kalimatin sawa za su haɗu akan kalma ɗaya kuma insha Allah babu wannan yawan sabanin wannan bai yadda da wannan ba wannan bai yadda da wannan ba lakin hada yar'a jawaniba la yar'aha dhak wannan malamin ya damu da wannan gefen wanda wancan bai damu da shi ba to a raba wannan yayi kaza wannan yayi kaza amma duka mu yadda da juna cewa da awa muke zuwa ga sunna amma in mutum ya makale ya sa ta'assubanci cewa in ba a yi irin nasa ba to ba ma musulunci ake ba har ma ya kai ga ba za a bi wani sallah ba saboda kawai baya kungiya kaza to gaskiya wannan ita ma bid'a ce Allah kyauta mana to sai ce wa hadha yaghlu fi ashya lakin hadha yar'a jawanib la yar'a hadak wa hadha yufarritu fi ashya wannan ya sakaci a wannan abu wa hadha yaghlu fi ashya wannan kuma ya wuce iyaka a wannan bangare wa hakaza hatta sarat al ummatu haka dai haka zaka ga har sai da al'umma ta zama bal hatta sara al mukhlisuna har sai da mukhlisai masu ikhlasi ma a aikin da'awa ala qillatihim duk da karancin adadinsu fi umumil ummati a cikin al'umma baki da saru mutafarriqina ila firaq sun zama sun kakkasu wannan dan kungiya kaza ne wannan dan kaza ne wannan baya ganin mutuncin kaza wannan baya ganin mutuncin wani saboda kawai wannan yana kaza wannan yana kaza ana wannan ko ba a yi daidai ne ba daidai ba to menene ya jawo wannan malam yace asalin fahimtar islam din ne ba a yi masa fahimta mai kyau ba daga an koma an masa fahimta mai kyau to zaka ga duk zamu amince da juna wajen muddin da kusa wannan sharadin muddin da mutum ba tallan wata bid'a yake ba in dai akan qur'ani da sunna yake kira to dan an saba wajen takhassusi takhassusi shine specialization wannan su specializing a zuwa ƙauye wannan su specializing a taimakawa marayu wannan su kaza wannan su kaza muddin wannan rabu-rabuwar a kan fahimtar islam ne guda ɗaya to za ka ga insha Allah an haɗa kai kuma ana girmama juna an amince da juna za a zauna inuwa ɗaya za a tsara abubuwa ɗaya wata ran wani abu ya haɗa amma ba mutum ya ji shi kaɗai ya wadatu ko ka zo gunsa ko kuma ba ka yin abin alheri in ba haka ba kai ba mutumin kirki ba ne wannan duka ba hanya ce ta magabata ba haka suka yi wannan irin tsarin ba a da'awa wa ila aqwali suka rarrabu zuwa ga kungiyoyi zuwa ga ra'ayoyi maganganu daban-daban ra'ayi daban-daban wa ila jama'atin da kuma kungiya daban-daban wannan kungiyar kaza wannan kungiyar kaza mai wannan baya ganin farin wannan mai wannan baya ganin farin wannan duka yace nas'alullaha jalla wa ala as-salamata wal afiya muna roƙon Allah ya tsare mu ya bamu aminci min kulli ma yukhalifu tariqal jama'ati al-ula ko aljama'atul ula ya kamata inda mufradi wato Allah ya tsare mu daga dukkan abin da ya saba wa hanyar al'ummar musulmi na farko hanyar sahabbai duk abin da ya saba wa hanyar sahabbai to Allah ya tsare mu daga cikin sa to sai mu tsaya nan dole saboda ƙorewar lokaci ya kusa gama magana akan sharhin wannan hadisin sai kuma hadisin Aisha naga darasi na gaba sai mu fara akan sa din wanda shine zai zama darasin mu na 101 Allah ya kai mu lokacin Allah ya ƙara tabbatar da mu a tafarki madaidaici Allah ya tsare mu daga fitintunu Allah ya hada kanmu Allah ya sa son juna a tsakanin mu Allah ya ba mu damar baiwa junan mu uzuri da kuma karbar musuluncin junan mu da kuma yarda da junan mu bisa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wannan yana cewa malam idan na shiga masallaci na fara nafila kuma sai liman ya tada sallah kuma na san kafin na idar za a yi ruku'u me ya kamata in yi to ai da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idza uqimatis sala fala salata illa al maktuba idan aka tada sallah ma'ana aka yi iqamar sallah to babu wata sallah sai ta farilla malamai suka tattauna akan wannan hadisin shin ana nufin fala salata nafiyun ne li sihhati salati alladhi yaqtadi an nahya an ad-dukhul fiha ibtida'an ko kuwa hani ne wanda yake baya nufin wato ko abin korewa ce wadda ba ta nufin lalata sallah wasu malamai suna cewa in mutum ya tada kabbarar harama zai nafila sai aka tada ikama malam usaimin ne ba da wannan fatuwar ina tunawa yace in yayi raka'a daya yayi raka'a daya yana ta biyu sai aka tada ikama in yana da lokacin da zai iya ƙarasawa ya samu sallar to sai ya kafa hujja da wala tubtilu a amalakum kar ku ɓata aikin ku sai ce ka ƙarasa idan kuwa a raka'ar farko ne kana kabbarar harama a nafila sai kuma ka ji an ta da iqama kad iqamati sala to sai kawai ka katse shi ma nan suka saba bi salamin aw bi ghairi salam zaka ce assalamu alaikum ne ko ko kawai juya zaka yi ka shiga sahu duk wannan da sabani tsakanin malamai wannan ba matsala almuhim ne ka katse wannan sallar ka shiga sahu wannan shi yafi to wannan kuma ne shi malam game da sallar matafiyi idan na bar dutse karfe hudu na yamma sai kuma na tsaya gidan mai hanyar zuwa Kano zan cika sallah ne ko kasaru yanzu mai kai ga har karfe hudun ba kai la'asar ba bawan Allah ko karfe hudu ai ba ka tsiri tafiyar ba inda dama a dutse kake zaune eh kana zaune a dutse sai dama ka an kira sallah kana gida kenan duk wanda aka kira sallah ko yana gida sai zo masallaci sai a yi sallah daga masallaci sai a kama hanya Allah sa albarka abin da zai kenan amma in har ta kama din bai yi ba ko wani uzuri ne ya jawo ko gaggawar a tafi kuma sai aka tsaya bayan gidan man da yake a bayan gari ne ba a cikin gari yake ba in yayi kasaru ba matsala tunda dai ya fara tafiya yau wannan kenan ina da dama abin da yake so kenan a ce kasar harkar kasar mu a zamanin yanzu ta zama wato kwaɗayin ayita kamar mai sai ina mamaki sai ga mutum daga dutse zai tafi birnin kudu sai ya jinkirta wai sai ya je kwana huguma sai ya tsaya sai magariba da isha lokacin kuma da zai je birnin kudu ba amma kira isha sai ce ya gama kawai shi kenan duk kwaɗayin ƙasirin kada ya kai mu kuma ga sakaci ga addini kawai neman sauƙin shine asali a gunmu yawwa Allah kyauta ina ce Allah gafarta malam a ja hankalin shugabannin makarantun boko akan sallar azahar domin ana tashi ne karfe biyu wasu ɗaliban yan dai suka yi jinkirin sallah to wannan yana daga cikin abin da ya kamata malamai ɗin a rika kula misali jihar mu ta musulmi makarantunmu duka malaman musulmi ko da dai akwai wasu waɗanda suke taya mu waɗanda ba musulmi ba alal akalla dai control a hannunmu yake ba laifi in ka tsara a tashi kafin wannan ɗaukacin ko ka tsaye da mutane doka ce a tsaya a yi sallah kafin a tafi ba mai hana ka kuma za a iyayen yara ma za su yaba wannan abu saboda wasu yaran suna barin makarantar nan ba sallah suke ba wallahi na kula a 'yan shekarun nan fa mun shiga halin da na taɓa lura da shi a wata ƙasa a baya wani lokaci mutane fa sun fara barin sallah ko barinta ko sakaci da ita musamman samari abin akwai tsoro fa a ciki sallan nan fa wallahi ita ce musulunci kaga samari ana filin bal an kira sallah suna tsaye sun daure sun tashi daga kabbarar farko to amma sun tsaya suna hira har a gama sallar magariba har a tafi suna nan suna hira kuma duk wato dingin dingin da su manya ga gajeren wando ga kuma ana ta hira a titi wannan abun ko tsika jikinsu ba ta tashi wallahi akwai hatsari a wannan abun yan jama'a mu rika faɗakar da samarin nan mu ja su a jikinmu mu ilmantar da su Allah kyauta zaka da Allah malamai da principals ba iya makarantun arabiya ba ko na boko hannun arabiyar a rika tashi daidai lokacin da ake cewa a tashi amma dan Allah a tsaye da yaran nan su yi sallah ba a yi hasarar wani abu ba wata hasara a ciki ko kuma a tsakanin lokacin a samu inda za su ma san wani zai kawo matsala cewa to ai ba ma wurin alwala yana ga cikin abubuwan da na san ana fama da su kwanan nan inspection da muke da commissioner muna gani wallahi wasu makarantun toilet matsuguna ɗalibai wajen ɗari biyar dai kuma ka ga matsugunar ƙwaya hudu sai a ce an bar wa 'yan mata su kansu 'yan matan wurin bai ishe su ba wannan abubuwan in gwamnati ba ta yi wasu abubuwan ba to community a rika taimakawa a ɗan haɗa kai dai a gina toilet ba zai gagara ba ko local haka gwargwadon hali a rika taimakawa ana yi kuma insha Allah ta'ala ana sa ran insha Allah gwamnatin ma za ta ƙara buɗaɗa ƙofofin yin waɗannan abubuwan a ƙara toilet ɗin wasu makarantun suna nan ana yi ana gyare-gyare ana yi kuma muna fata ya kai ya haɗe ko ina ɗin insha Allah ta'ala in ba a kawo ba mutanen unguwa mutanen gari za su iya taimakawa su ma mai kwabo da ɗari a ga abin da za a iya yi saboda mutuncin 'ya'yanmu ne in har aka ce musamman yanzu a ga ko education za a samu damar da za a ce 'yan mata za su zagaya bayan gari samari su ma su zagaya tare da su bayan gari to me kuke tsammani zai auku yawwa haka duka taimakon kanmu ne da tarbiyyar yaran nan waɗanda intanet ta kwace su ba mu da hanyar fa da za mu gaya musu wani abu na gaskiya in ba ajin nan ba wanda ke zuwa masallaci adadin su ba yawa ne da su ba mai zuwa sallar yayi ana sallamewa ya tashi ya tafi kila ko babansa yake gani ko makamancin wannan amma an wuce fa an kai wani yanayi da ni ya fara ban tsoro amma bana so in tsorata don kada dukan mu tsorata musaran insha Allah Allah zai kyautata mana abin amma gaskiya sai mun tashi iyaye ku tashi abinda ƴaƴanku samari suke yi da abokansu ku rika bi me suke gani a waya ku rika zama tare da su ku ja hankalinsu ku taho da su masallaci a rika tafiya da su masallaci su ne abokanku ba ka bar su a gun a wasanni da sauransu ba wannan insha Allah shiga fata malam don Allah ina son ka dan ba wa matasa shawara musamman akan su yi karatu tun suna da lokaci dan wallahi lokaci na gudu to shi zancen karatu yake in muna zancen sallah hmm? to duka a hada a yi karatun kuma a mai da hankali akan sallah din kuma wannan magana ce ta gaskiya cewa idan mutum bai mai da hankali ba wallahi bai karatun nan yanzu ba to lokaci zai zo fa da duk abin da ake gaya masa ba zai fahimta kaga in ka bari kai kai shekara saba'in baka karanta yadda zaka bauta wa Allah ba to zaka zama abin tausayi wani abin duk yadda za a faɗe shi ba za ka gane ba amma in kana yi da ƙuruciya to insha Allah nan gaba za ka ga ka abin haka a filin karatun boko yara yanzu ne lokacin da za ku gyara waɗannan abubuwa kullum ana ta faɗa akan reading culture yadda ya ɓaci ba mu da reading culture a cikin al'ummar arewacin Najeriya kullum kuka ake malaman makarantun boko yanzu da sai ka ga yaro yana karance karance ya ɗau wannan littafi ya karanta ya ɗau wannan littafi ya karanta karance karance da ana yin su amma yanzu ina babu duk an koma waya waya babu zancen karatu yanzu 'yan jami'ar ma ba karatu suke ba ballantana 'yan sakandare ballantana waɗanda suke 'yan firamare wanda duk ya kamata a ce mun canza waɗannan abu karatun nan fa shine albarkar wannan rayuwar sawa'un karatun addini kake ko karatun boko to kowanne a yi shi da gaske Allah kyauta da muna ga mun bata lokaci lokacin da muke karance-karancen irin waɗannan abubuwa daga sakandare aji daya ba daɗi dai in ba da labarin kaina zuwa shekarar da na gama sakandare 1983 a wannan shekaru biyar ɗin na karanta nobel nobel dai haka na shirme ma irin na don kawai koyon turanci ya kai 150 150 yanzu ina tunawa ba zan iya ba yanzu babu ba ƙarfin idan ba lokacin amma dai da a wannan lokacin shekara sha bakwai sha kaza ɗin nan haka ake ta yi Allah kyauta mai to yace malam kayi magana maganar mu yawaita addu'a to malam muna da liman a unguwarmu ko da yaushe yakan tsawatar mana har ma mu su ƙosa a tsawaita mana kai sallah to ai zancen addu'a kuma zancen tsawaita sallah kuma ai daban ko yana nufin tsawaita addu'ar to ba ko tsawaita addu'ar la'alla a cikin ruku'u ko a cikin sujada ko a tahiya ya kamata da kullun limamai masu limanci su rika kula da Allah da mamun su tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a rika kula kada ya zama ana fitinar mutane to da Allah a rika kula da waɗanda suke bayan su zamanin yanzu mutane shagulgulan su sun musu yawa da aka taƙaita sallah yana da amfani ka sallami mutane da su je su yi ta zancen zuci a cikinta ne Allah ce muke to ina gama wasu haka mun ja da yawa saboda lokaci